بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan kasida satin can na so mu yi ta kuma lokaci bai ba mu ba kasidatun fi sunna kasida ce akan tauhidi wanda al-imam al-imam Abu Abdullah al-Hakam bin Ma'bad bin Ahmad al-Khuzai wanda aka yi sani na cewa al-imam al-Khuzai mai rasuwa shekara ta 295 hijiriya ya jima tun kusan su al'imamul bukhari kenan sa'annin su al'imamul bukhari ne Allah mushi rahama shi ya yi wannan waƙe guda baiti guda goma sha shida yana bayyana aƙida ta salaf ta magabata kuma Allah mushi rahama me yasa magabatanmu suke irin wannan zaka gani al'imam ɗabari yana da al'imam ibn huzaima yana da kitab tauhid wane yana da duka suna kokarin bayyana mazhabi na ulama'il hadis mazhabi wanda yake shine daidai akan tauhidi babu kaucewa dan saboda a wancan lokacin yan bid'o'i jahamiyya qadariyya mu'tazila da kaza da kaza duka suka bayyana to kowane malami sai yake kokarin ya bayyana aqida ta gari su al-imamu tahawi da sauransu ya bayyana aqida ta gari wanda ya kamata mummuni yayi riko da ita kuma a tabbatar da cewa shi ga aƙida shi ba shi ba wa'ancan wanda suka kawo mugu aƙidan to shi ma ya yi ƙoƙarin bayyana aƙida shi a cikin wannan wanda wani ne ya neme shi ya yi ta ya yi yake cewa bismillahir rahmanir rahim ga ta baiti goma sha shidda ne kawai amma tana kumshe da aƙida mai kyau tatacciya ta ahlus sunna wal jama'a ahlul hadis wanda kamar yadda na gaya muku akwai lokacin da zan musa ya kamata a ce mun samu littafi na tauhidi wanda zai bayyana saboda akwai masail gaskiya kan mutum ya ga cewa tauhidi kawai shine wannan sama sama a wannan na awamun nasu ne amma a ɗalibin ilimi ya kamata a ce wasu masail wanda malamai suke sabani tsakanin malaman hadisi malamai na Allah ahlu sunna da yan bid'a su murji'a mu'tazila ana sabani da su dan saboda baka sani ba yau gobe kana karanta wani abu littafi ko kana nazari kana iya cin karo da wannan aƙida kawai ka rike ta a kanka kai kuma baka san ba ta suwa ce ce a ciki kenan wajibi ne mutum yana da buƙatuwa zuwa ga irin wannan littattafan da ina ga mai yiwa in muka tashi sa mu sa littafin al-Imam Sabuni aqidatu salafu ashabul hadis shi ma ya rasu tun shekara 400 da wani abu haka nan akwai sharhi sunna na al-Imam Lalaka'i akwai na al-Imam Barbahari akwai dukkan su suna ta kokarin bayyana mazhabi na tauhidi na gangariya na kirki sabanin wancan wanda suke batattu alfirak iddala wanda diyawa ne a wancan lokacin yake cewa imam al-khuzai Allah mishi rahama manhadukum ya ahlul wuddi nasihati wa inni biha fil alamin al-mustahar wa azhartu qawla al-haqqi wa sunnati allati an al-mustafa qad saha indi biha al-khabar ala inna khayra an-nas ba'da muhammadin alayhi salamullahi bil ashi wa bil bukari abubakar ne siddiqu lillahi darruhu ala rugama man adawa min ba'dihi umar wa ba'dahuma usmanu summata ba'dahu abu al-hasan al-mardi min afdal al-bashari ulaika alamul huda wa ru'usuhu wa afdal man fil adi yamshi ala al-afari wa hubbuhum fardun ala kulli muslimin wa hubbuhum fakhrul fukhur idza ibtakhar wa hubbul ula qad hajaru summa jahadu fa fardun wa man awan nabiyya wa man nasar وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره له الفضل والنعماء والحمد والشكر سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فنبصره جهرا كما نبصر القمر وأن كلام الله ليس بمحدث ومن قال مخلوق فبالله قد كفر أدين بقول الهاشمي محمد وما بقول الجهم دنت ولا القدر ولا الرفض والإرجاء ديني وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر فديني دين قيم قد عرفته أبوه به إن ملهد دينه ستر بهذا أرجي من إلهي أفوه وأرجو بهذا الفوز يا رب من سكر أجرني يا رحمن إنك سيدي وجارك في أمر وفي أعظم الخبر نيكي تيوى الإمام الخزائي من أتكم ناباكو نسيهتي نسيهتا يا أهل ودياكو مسويانا wa inni lalle ni la mustaharun shahararre ne biha da nasiha fil alamin a cikin talikai ya shahara da yima mutane nasiha yace wa azhartu na bayyana qaulal haqqi magana ta gaskiya wa sunnatin lati da sunna wadda ta kasance kada saha ta inganta indi daga gare ni alkhabar labari ya inganta daga gare ni anil mustafa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara inna khairan nasi hiyayyan mutane ba da muhammad bayan annabi muhammad alaihi salatu salamu amincin Allah ya tabbata gare shi bil ashi wal buka sahe da yamma bayan shi abubakar as-siddiq shine ke bi mishi wajen daraja yace lillahi durruhu ma dalla da shi ala rugama man ada duk da kin makiyan shi wa man ba'adahu umamin ba'adi umar da kuma bayan shi sai umar nuni ne yake da yan shi'a yace wa ba'adahu ma usman bayan su kuma sai usman sun mata ba'adahu abul hasan sannan bayan shi kuma sai abul hasan almardiyu abun yarda shine aliyu min afdalil bashar mafificin abin nan mutane yace ula'ika alamul huda wannan ya kawo khulafa'ul arba'a tartibin sa a wajen ahlus sunna wal jama'a haka suke ba sabanin yan shi'a da suke daukan ali shine ma Allah wasu daga cikin su yace ula'ika alamul huda wannan sune alamomi na shari'a wa ru'asa'u kuma sune shugabannin shari'a wa afdalu man fil ard yamshi ala al afar wa afdalu sune mafifitan man yamshi fil ard wanda ke tahiya a ban ƙasa alal afar akan turbayar ƙasa al'afar shine at-turab yace wa hubbuhum fardun san su farilla ne ala kulli muslimin ga dukkan musulmi wa hubbuhum fakharun san su alfahari ne yace fakharul fuhur alfaharin mai alfahari ne idan takhara idan zai alfahari san wannan sahabban annabi alaihi salatu wassalam manya manya al-khulafa arba'a gaban su addini ne yace wa hubbul ula da san wa'annan wanda kada hajaru sun yi hijira sun majahadu sannan suka yi jihadi fa fardun farilla ne wa man awan nabiyya da ma wanda suka tattaro da annabi sallallahu wa man nasar da wanda suka taimake shi yana nihin al-ansar al-muhajirun wal ansar yace su ma san su addini ne yace wa ashhadu anna allah na shaida cewa allah madaukin sarki la rabba gairuhu babu wani abun bota wanda shi lahul fadlu wan ni'ma farala da ni'ima sun tabbata gare shi walhamdu wa shukur da godiya da yabo sun tabbata gare shi sayabdu lana yawmal qiyamati barizan sayabdu lana Allah zai bayyana mana ranar tashin alkiyama a bayyane fa nubsiruhu sai mu ganshi jaharan a kirara kama nubsirul qamara kama yadda muke ganin wata kama yadda ya tabbata a hadisi annabi duka abin da ya tabbata a hadisai ne yake wada amma a wake har kuma dalili sai ya zama dalili wanda zai sharhin abin zai yi dalilai suna nan gurin a cikin hadisai annabi sallallahu mun gani cewa a sahih bukhari zakku ga Allah maɗokin sarki kamar yadda kuke ga wata babu zihamu ba a samun matsatsa tsakaninku shine yake nuni kuma wannan sabanin mu'tazila da sun tai cewa ganin Allah ba za a gan shi ba ujun yawma izin nazira sai su tawiri shine muntazira mu'tazila kamar ka tafsirin zamakhshari wanda muka yi magana Allah mishi rahama dukkan ayoyin da suke bayanin ganin Allah sai dai tawilin su tawilin da kuma kai baka isa ka gane ba cewa tawili ne wanzu wannan ai kyara ne wanda suke mazhabin mu'tazila za su ce muntazira kai tsaye kawai ko karamin dalibi kamar mu ya duba ya san cewa tawili ne akai amma shi jarullahi mahmud in zai bayyana mu'tazilanci a ciki zai yi kwana-kwanan da kai kai kaɗan ka gane cewa mu'tazilanci ne a ciki kuma ya ma aya ko hadisin ta don saboda yana da ilimin yana da luga ta larabci yana da ilimin hadisi yana da ilimin qur'anin an zo shakundum ne to wannan yana daga cikin kuskuren mu'tazila cewa ganin Allah ba kauce suke muntazira za su saurari hukuncin Allah yantaziruna hukumahu za su saurari hukuncin Allah hujjarsa cewa la ta durku absar huwa yudurku absar wanda dogon bayani ne da malamai duk malaman tafsirai na ahlus sunna wal jama'a na kirki malaman Allah in sun zo a gurin wannan aya suke burki duk su zubo mazhabi na gaskiya duk tafsirin da yake shinhuda bayani su ibn kasir su al-imam al-qurtubi su wannan dukkan su gabaki daya anan suke shinhuda bayani da mazhabin salaf ana kamar yadda cikin aya ta ar-rahmanu ala aishi ta suratul araf ita ma ya zo daga bakara nan ita ce farko ake cin karo da ita to dukkan sa'anan suke zuba bayanan salaf da magabata akan istuwa'in Allah sabanin jahamiya da suka ta ce yana ko ina to shine yake bayyana mazhabi na gari mazhabi na kirki a ciki yace wa anna kalamallahi laysa bi mudasin cewa zancen Allah ba kirkirare bane ba hararre bane kenan wannan akwai wanda suka ta kan cewa cikin ɗawa'ifu dala zancen Allah muhudas ne kirkirarre ne ba kadimi ba ne ya ce wa man ƙala makhalukun duk wanda ya ce ƙwar'ani halitta ne fa billahi karkafar ya kahurta wanda suka ta cewa ƙwar'ani halitta ne don san su cikin ɗawa'ifu dala ya ce addini bi ƙaulil hashimi muhammadin ina yin addini na da faɗar annabin bahashimi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma bi kaulil jahami addintu ba da magana jahan ba nake addini na jahan wanda ya kirkiro jahamiya ake nasaba mashi ita wanda yake cewa wannan mazahibinsa da dama wanda suke batattu na bacewa ya ce walal kadar haka nan ba da kadariya nike addini na ba kadariya wanda suke cewa la kadara wal amru unuf babu kaddara lamari hararre ne duk abin da ka gani ya faru Allah ma bai san da shi ba yanzu sai da ya faru ya san da shi Allah ba shi ya kaddara abubuwa ba in kai aikin sharri kai kan makan kai ka halicci kan ai ka halitta makan ka wannan aikin shine Bukhari yayi wannan halqu af'alul ibad littafi guda mun ga manya-manyan malamai kamar su Bukhari duk wata mas'ala suna ƙoƙarin bayyana mazhabi na gaskiya akan ta dan kan musulmai su bata akan ta yace wala rafdu wal irja'u dini wa innan yace da arrafad rafidiyya shi'anci wal irja da murji'a dukkan su ba addini na bane wa inni labanin ala tanzil ni bayyananne ne akan qur'ani summa alal asar sannan akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kudu sun kauce ma hadisan annabi sosai dai su ta tawilin su ga hadisi a bukhari kyarara cewa annabi ya ce kun ga wannan watan kamar yadda kuka ga wannan watan haka za ku ga Allah gobe kuma yanzu magana akan wannan a tsaye a shiga tawili a shiga bahiwan gakin su to su wannan babu yadda za su yi su karya shi tunda bai nasi ne wanda hadisi ne asar kin gashi nan harkar ilimin hadisi ba wa irin namu bane wanda in abun bai maka ba kawai ce kawai bai inganta ba ha su suna da dalili ba wanda ya ce bai inganta ba ga shirin dai hadisi ya inganta abin da ya tsaura dai su ta tawili kawai sai dai su ta tawilin shi su bankare shi yace fadini ya dinun qayyimun addini na addini ne mai kakke kar araftuhu na san shi abuhu bihi ina bayyana shi in mulhidin dinuhu satar idan mai ilhadi ya boye addinin shi wannan kamar 'yan shi'a suna ɓoye addininsu wasu bayyana hakikanin abin da ke cikin addininsu ɓoyewa ake sirri ne sirri ne a gare su wasu abubuwan mun san cewa a gare su addininsu ƙur'anin wannan da muke amfani da shi ba ƙur'ani ba ne a wajensu ba su yarda da shi ba abubakar ya ƙara ƙarya akwai ayoyi da surori da suna bayanin faralolin aliyu duka sun shahe su da kwai wasu ayoyi da suke surori da suke bayanin khilafa duka su abubakar sun haɗa kai sun shahe su to a littafin su musafu fadima da wata rakakan larabci ta shirme ƙwar'ani ne wanda ga larabcin larabcin zaka ga cewa kuma a raba ma Allah a ce littafin shi ne ya kai ukun ƙwar'anin mu kuma shi ne ƙwar'ani a waje su wannan in ka ga suna ɗauka suna amfani da shi a sallah suna yi a mujamala ce ɓoyewa ne don ka a gane su a tsane su a musu in ƙyarar suka hudu ka ce ƙwar'anin nan jama'a abu mai yarda da shi ba sun san abu ba za a zauna lahiya ba amma ku bayyana abin da yake ba shi bane amma a ƙasa mu dai mun san shirme ne a ƙasa mu ga na can wanda muke shi yasa har abada a malaman shi abu ka samu hafizin Qur'ani ba dan bai dauke shi Qur'anin ba bai dauke shi Qur'ani ba yace musiyar raga shi da wannan mai rasuwa shekara 295 yake bayani kan cewa addinin shi ba na ɓoyewa ba ne in mulhidai sun ɓoye addinin su ɓoyewa ne taƙiya ce taƙiya ce wanda addinin su an santa ya ce bi haza uraji min ilahi afuhu da wannan nake ƙaunar afuwar Allah wa arju bi hazal fawz da wannan nike wannan kaunar samun rabo ya rabbi ya Allah min sakar gami da wutar sakar ina kaunar da wannan aqidar da na zano Allah ya mini gafara yace ajirni ya ajirni ya rahman ya Allah ka kare ni innaka sayyidi kai ne shugabana wa jaruka fi amnin kuma ka sanya ni cikin cikin jiwar inka kuma ka sa ni cikin amninka fi a azamil khabar wa fi a azamil habar kuma ka sanya ni cikin mafi girman labari wannan shine baiti guda goma sha shidda da al'imam ya bayyana aqida ta ahlus sunnati wal jama'a wanda malamai magabata da dama kamar yadda muke yana ƙara nanatawa wajibi ne gare mu ɗaliban ilimi mu karanci wannan littattafai da magabata suka yi tun daga karni na 200 su Bukhari su wannan zaka samu an yi ta rubuce-rubuce a kan wandan raddi ga wannan mutanen na banza su jahamiya sun yan shi'a su kadariya don in baka san su ba kai da kake mu'amala da karatu da karanta littattafai a cikin shuru da dama in baka san su ba zaka ci karo da su kuma wanda ba zaka iya warware su ba in ba karanta wa'ancan kai ba zaka iya fahimtar su ba yanzu misali a cikin cikin malaman ma wanda suke malamai ne akwai abubuwan da suka ci karo da su yanzu misali al-imam an-nawawi al-imam as-suyudi al-imam wannan ibn hajar al-asqalani dukkan duniya ta shaida su da ilimi ta san su da littattafan su ma ake amfana kusan ma duk wanda ya zo bayan su bai isa bai karatu ba tare da littattafan su ba to Allah musu rahama Allah ji kansu in aka zo babun ta'awilul ayatu ahadisu sifat ba a daukan maganar su suna cikin mu'awila ne tawilin hadisai na da ayoyi na siffa suke yi kuma wannan iya abin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora su akai suka fahimci wannan shine kuma akan shi ne wasu malamai suka taho in aka zo aka ce yadullahi sai ce qudratullahi ake nihi in an ce kaza na Allahu sai su ce kaza in sha tawili da ayatu da hadisu sifat in za su yi bayani da sharhi akan ayatu da hadisu sifat wannan janibin ba a ɗauka saboda ya saba ma abin da wancan magabata suka yi da su wani dan sabani ne ba irin na jahamiya da kadariya wanda wancan yana kafurta kama su wani dan sabani ne da wanda ba shi ya kamata a ce ka kudirce ba kuma ko da su da suka kudirce shi ba wai bai kai ba inda suka dauke cewa ba malamai bane ba san komai ba ko a sabani ne na cikin gida wanda amma kai da kake cikin gidan duk da an yi sabani akwai al'aula ga abin da ya shi a ce musulmi ya kudirce shi wannan bai kamata ba duk da wanda ya kudirce shin yana da dalilai da tawili ne shi da hujjoji ba zaka iya kafartar da shi ba zaka ce mishi ba yayi ba daidai ba saboda shi ya fahimta shi kenan duk inda zaka yi sa al-Imam al-Qari mafi yawancin muhaddisun malaman hadisi zaka gani mafi yawancin su mutaakhirun kin su wanda suka zo daga baya ba salaf kin su ba zaka gani mu'awwila ne ba daukan maganar a wajen tawili na ayata da ahadisu sifat to wannan duka ɗalibi ya kamata a ce ya san su kada mutum ya zama cikin duhu wata ran kana karanta wani abu kai abinda baka sani ba kan jahilce cikin baka sani ba zaka ɗauke shi sai ka ga wani ya ce kaza kaza yayi dogon bayani akan wani abun nan kuma karatu mun sani duk wanda ya hau bisa kan wani mazhabi cikin malamai sai ga bayanan da zai zubo kai kayi kaɗan ka ce babu hujja akan su ɗari bisa ɗari zaka ce wannan su ne daidai kawai ana zauwa a rushe abin sai ka ga cewa kai ashe kuma bayanan duka da yayi wancan sun tashi daga aiki to kenan in mutum bai karatu ya ci karo da wa'ancan kin kawai su zai kudurce kuma har ma ya ta rikici a kansu ni da na karanta a cikin littafi kaza na gani a cikin littafi kaza wani ya ce kaza wanda kuma an shaida malami ne kenan wannan yake nuna mana yan uwa karatu dole sai mun tashi sai mun meke ba zai yi ba a ce haka kawai mutum ya samu abin da ake samu cikin karatu na fahimta da dan tabawa kaɗan kuma ya san cewa zuwa gaba kai da kake ganin ni yanzu ba kowa ba ne zuwa gaba baka san abin da Allah zai yi ba wani nauyi za a kai a yanzu ma awamun nasu kallon malami suke ma kowa duk wanda suka ga da littattafai sun ga cewa babban malami ne wanda ba kamar shi kenan tarbo ka zasu duk wata mas'alar su duk wata mas'alar su tarbo ka zasu ce malam kaza ko kuma malam aure mana kaza to kuma kai ya zaka ci wani abin sai ka bada shi akan kai baka sani ba zaka dauke shi ka basu shi kuma abinda muka rasa don saboda rashin takawa a yau da rashin tsoron Allah da wuya mutum za a zo mishi bai san abin bai ce kai gaskiya ban sani ba ko ya ce kai he na binciko mai kokari ne wanda zai ce ku bari sai na bincika shine mai wayan ne bai so can gaba asirin shi ya tonu amma wanda yake aka gamu da kin Allah kawai sai ya ce kawai kaza ne ya ba su kuma ya gama su da rikici don su sun yarda da shi ɗari bisa ɗari sun yarda da shi gaba in suka yi kaji wani ya ce abin nan ba haka bane to kuma an shiga uku amma muna suna da wannan rukun in dai wanda suka yarda da shi ya ce kaza kin nan kaza ne to an shiga uku duk wani wanda zai kawo abin da ba wannan ba to akwai musiba kenan dole mutum ka hanyar aza wanda suke tambaye shi kan wasu abubuwa na addini kan wani abu ya yi ƙoƙari ya yi karatu ya fahimci abubuwa da suke karatu kuma na hakika da izinin Allah maɗaukin sarki wannan littattafai in mutum ya sa su gaba da muke bibiye su mutum ya lazumce su zai samu karatu wanda yake tatacce nagartacce na magabata wanda shi Allah ya aiko manzon shi da annabin shi kuma sahabbai da tabi'ai suka tahi a kai kutubu sitta wanda wannan yana da cikin babban manufan mu yi musu hidima inda Allah ya mana tsawon kwana gabaki ɗayan su zai musu hidimar da kowa zai fahimce sai dai in bai su in dai an baka karatu ka je ka yi nazari ka yi tikirari ka bincika mun ga mai ta'alimi yadda ya ci wannan kuma in baka yi ba ka rasa abin kai kan ma kanka ba yadda za a iya yi da kai yanzu mu takaita subhanakallahumma rabbana bihamdika